أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a wannan lokaci daren asabar cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau muna hudu ga watan sha'ban hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na da 444 wanda ya daidai da 24 ga watan biyu miladiya na da 2023 sati da ya gabata mun fara karanta babul qana'ati wal afafi wal iktisadi fil ma'ishati wal infaqi wa dhamm as-su'ali min ghairi darura mun karanci ayoyin da malam ya zubo a cikin wannan babi kuma muka karanci idan ban manta ba hadisi biyu hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu da hadisin Abdullah ibn Amr wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su za mu tashi akan hadisi na 200 524 insha Allah ta'ala taliki kan karshen aya ta faɗa Allah maɗaukaki da ce wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imu haka ne wa ma min dabbatin fil ardi nam nam qawluhu ta'ala kinan gabanin mu karanci wannan hadisi faɗa Allah maɗaukaki da ya ce ما من دابة في الأرض هي كل ما دب على الأرض من جميع الحيوانات shine dukkan abin da ya tahi a doron ƙasa ya rarrafa na dukkan dabobi wannan kuma idan an ce dabba har mutum ya shiga da dabba ce mai hankali sabanin sauran dabbobi wanda ba su da hankali alladhi yahtaju ilayhi rizq wanda yake buƙatuwa ya zuwa wani arziki قوله اخسروا أي حبسوا أنفسهم أو حبسوا أنفسهم في الجهاد ne wanda su kange kawunansu a jihadi ba su da damar da za su sayi abin hawa da guziri barantana su tahi kuma manzala sallallahu alaihi wasallama baya da hali ya ba su wannan guziri qauluhu ضربا في الأرض ذهابا بالتجارة لاشتغالهم بالجهاد shine tahiyar su zuwa kasuwa da shagaltuwar su da jihadi saboda daukakar da addinin Allah madaukaki nam wa qawluhu ta'affuf adam qudratihim ala su'al shine kamiya rashin damar da za su samu kan tambaya ba sa iya tambayawa saboda kamewa bi simahu bi alamatihim bi alamati sujud wanda ana gane su da alamomin sujada kan mutum saboda tsananin sujada da yake za a ga alamar sujada a goshe shi qawluhu ilhafan ay ilhahan shine matsawa tambaya da matsi kuma nafsul wazn ilhafan ilhafan ilhahan ilhafan qawluhu yusrifu ay yufarritu hatta yudhi'u haqqan najizan shine wanda za su huce gona da iri sai sakaci afwan har sai sun tauye wani haƙƙi wanda ya zamanto tilas ne su bada shi tabbataccen haƙƙi ya kuturu ayu farrito fi shah su kuma wannan wanda suka wuce gona da iri a cikin tsananin ruwa ba sa iya badawa abinda za iya su ciyar da iyalansu ba ba sa iya hudawa su ciyar da su wanda zai wadatar da su sai su ba su ɗan kaɗan su yi ta wahala ƙaunuhu ƙawama ai wasatan wa adala shi ne daidai kuma wanda ya huce ba huce gona da iri ba inda aka yi daidai aka yi adalci a ciki nam قال المؤلف رحمه الله نعم wannan malam bai kawo talikin wannan ba قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ولقد ضل ضلالا مبينا من من اساء الظن بربه malam ce tabbat mutumin da ya muna na zato ga ubangijin shi to ya ɓace ɓata mai girma bayyanan ne ya dace ba mutum ya yi mugun zato ga Allah maɗaukaki. Fakala sai ce, La tuksiru aulad, ka ce, Kadda ku yawaita ‘ya'ya, ta ziku alaikumul arzaka, idan kuka yi haka nan talauci za ku yi, ba za ku samu arziki ba, abinda zamanin wannan ake cikin shi kenan. Su tari, turawa suna tunanin cewa suna raɗawa suna matsawa ƙasashe kasa aihu da yawa saboda tsoron talauci alhali kuma sun mance dukiyar da suke malmala suna tahiya da ita ta al'umma wanda a shekara ɗaya dukiyar da suke sata suke kwasa da za a barawa 'yan ƙasa to da ba su yi talauci wannan ko kuma wanda za su yi rubda ciki da dukiyar mutane hallau da za a matsa musu su bada da mutane ba su talauci kuma yawansu to sai a kalli ɓangare guda kawai shi kuma wannan munana zato ne ga ubangiji ta'ala kazzabu wa rabbil arsh au kazzabu mala yace wallahi wannan mutane sun yi ƙarya ina rantsuwa da ubangijin al'arshi fa idza aktharu min al-auladi akthara Allah fi rizqihim idan suka yawaita ayya to Allah madaukaki zai yawaita arzikinsu kuma haka nan duk al'ummar da take da yawa to Allah maɗaukaki da ikon shi zai kuddo wanda zai yi sababin da za su ba za su wahala li'annahu ma min dabbatin 'ala al-ard illa 'ala Allah rizquha babu wata dabba wani rai mai tahiya doron kasa ko tsuntsu ba ce sai arzikin shi na wajen Allah maɗaukaki fa rizqu auladika wa atfalika ala Allah ta'ala arzikin ƴaƴanka da ƴaƴanka ƙanana wajen Allah madaukaki ne wallazi yaftahu laka abwabar rizqi min ajli an tunfita alayhi shine wanda yake bude ma kohohin arziki domin ka ciyar da su lakin kathirun minan nas indahum su'u dhanni billahi sai dai da yawa da mutane suna da mummunan zato game da ubangijinsu game da Allah wa ya'tamiduna ala umur ala al-umuri al-madiyyati al-manzura suna dogaro akan al'amurra na madda dukiya da abin da ya kamata wanda suke gani kawai wannan suke tunani ba sa har sa so kudura Allah madaukaki da arzikin Allah da cewa Allah shine mai arzikawa mutum nawa ne wanda baya da ko ɗaɗaya mai ɗaɗari yake ciyar da shi ko auren ma bai yi mabaranta da aihu amma mai ɗaɗari yake ciyar da shi nan ba wannan ba ne ba ba tunanin wannan yawan ‘ya'ya ba shi ke kawo talauci ba wala yanzu nuna wala yanzu runa ilal madal ba'id irin wannan mutane ba sa dogon tsinkaye wa ila qudratillahi ta'ala bassa tsinkaye bassa tunanin kudra karhi da kudura Allah madaukaki wa annahu huwa alladhi yarzuqu walau kathra al-aulad kan cewa Allah madaukaki shine ke arzitawa ko da ƴaƴa diya sun yi yawa aksar min al-aulad aksiru min al-aul aksir min al-aulad taksuru laka al-arzaq Allah ya ce kai yawaitar da ƴaƴanka Allah zai arzita arzikinka zai yawaita هذا هو الصحيح wannan kuma shine tace ingantaccen magana na'am قال المؤلف رحمه الله وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga hakim dan hizam wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa atani na roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ya bani shi ثم سألته فأعطاني هل لو نساكر وقل شيباني دي ثم سألته فأعطاني سنه ساكر نساكر وقل شيباني دمي نو zala sallallahu alaihi wasallam bai ce mai komi ba sai daga ƙarshe na uku ya ce mai sun makala ya hakim ya kai hakim inna hadha mal khadir wannan dukiya koriya ce tsanwa ce mai kyawun gani idan ido iya sanya ganta haka nan ne mutum iya sanya ga dukiya ya ga kudi ya ga motoci ya ga gidaje ya tara dai hulun kuma abu ce mai daɗi ga wanda ya ɗanɗana duk wanda ya ɗanɗana dukiya san daɗinta faman akhadahu bi sakhawati nafsi dukkan wanda ya amshi ya riki dukiya da sakhawati nafsi shine tsinkaye da kwadayi zamanto mutun ya amshi dukiyar mutane ya roka an bashi saboda tsananin kwadayi da tsinkaye bi sakhawati nafsi burikala afwan wanda ya amshi dukiyar wannan da kame kai to Allah maɗaukaki sai mai albarka a cikin ya sanya albarka a cikinta abu ne aka baka ba ka tambaya ba ba tare da kana tsinkaye ba aka baka shi ba ka saba a ranka to wannan sai Allah maɗaukaki ya sanya albarka a cikinta wa man akhadahu bi israfin nafs bi israfi nafsin wanda kuma ya karɓi wannan dukiya da tsinkaye da kwaɗayin rai lam yubarak lahu fi to Allah bai ya albarka a cikin ta kuma kisa ido kaga dukkan mutumin da zai ka mugun kwadai to da wuya Allah yake sanya mai albarka a rayuwa abu ne mujarrab qararin da wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba sai kasance kaman mutumin da yake ci ne bai ya koshi babu ci gaba waliyadu al'uliya khairun min aliyadu sufula hannu wanda yake sama maɗaukaki mai badawa shine mafi alkhairi ga hannun da kullum a ƙasa yake wanda yake karba subhanallah wani mutum wasu mutane za ka ga su tunaninsu bada baya zo musu a kai sai dai kullum a basu mutum baya tunanin cewa ba da wannan da za ka yi shi ne rabonka gobe kiyama kai kuma ka karɓa ba wannan ladan da za ka samu bal ma sai kaskanci sama zala sallallahu alaihi wasallam ya ce yadul ulya khairun min al yadu sufla khairun da yake sama wanda yake badawa hannun da yake sama wanda yake badawa shine mafi alkhairi game da hannun da yake kasa wanda yake karba qala hakim hakim bin hizam radiyallahu anhu ce fa qultu sai nace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi ba'athaka bil haqq ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya shine Allah madaukaki la arzau ahadan ba'daka shay'an hatta ufarika dunya ba zan taba roƙon wani wani ba wani abu raza'u shine ka abinda zai rage dukiya abinda zai rage wani abu nan ba zan tambayi wani abu ba na a dukiyar shi barantana ya rubu har in mutu wannan wa'azi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawa hakim ya shiga cikin zuciyar shi bai yi hushi ba amma saboda ya tsinkayo hadarin da yake ciki ya dau wannan alwashi فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن أن يقبل منه شيئا خلافة أبو بكر رضي الله عنه لوكة أبو بكر رضي الله عنه زي كراو حكيم يباش حكيش لا أبن دا أقسام نغنيمة كوفي حكيش ديوا أمن سيكي كربا ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله هكا لوكة خلافة عمر رضي الله عنه يزوي كراوش حكيم بن هزام زو أمشي كثنك حكنك هل ويكي كربا فقال يا معشر المسلمين سبب دهوتا دك زرقي عمر رضي الله عنه يكراو معشر المسلمين تارا مسلمي مسلميتي أشهدكم على حكيم ina shaida muku ku shaida game da hakim anni a'radtu alayhi haqqahu alladhi qasamahu Allahu la fi hadha al-fay fa aba an ya'khudha ni wa na bujrowa hakim dan hizam haƙƙin shi wanda Allah madaukaki ya raba ya bashi na wannan fai ganima da aka samu ba tare da yaki ba fa aba an ya'khudha yake karba falam yarza hakimun ahadan minan nas hakim bai taba tauye rage dukiyar wani ba daga mutane bayan wannan ba da nabi sallallahu alaihi wasallam bai taba roƙon wani ba nam hatta tufiya har sai da hakim ya rasu ina ya cika alƙawalin alwashin da ya dauka muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar shi mala yace yarza'u bira'in thumma zayin ثم همزة دا راء براء يرزأ راء سنن دا زاي ثم همزة سنن همزة زاي سنن الهمزة أي لم يأخذ من أحد شيئا بزي أمشي وانا أبو بدق وني وأصل الرزء النقصان أصل شيني توي رجي وانا أبو ailam yankus ahadan shay'an bil akhdh min ba zai rage wani dukiyar wani ba da karba da zai yi wa ishrafun nafs tatallu'uha wa tam'uha bi shay shine tsinkayi da kwadayinta da wani abu wa sakhawatun nafs hiya adamul ishraf shine rishin tsinkaye da marmari da kwadayi ya zuwa wani abu wa tam'u fi da kwadayi cikin shi wal mubalati bihi wa sharrihi sharrihi da kulawa da shi قال المؤلف رحمه الله وعن أبي بردة عن أبي موسى العشعري رضي الله عنه قال أنسى من حديث دقى أبي بردة دقى أبو موسى العشعري وأن يردأ لا تكار تبتا أغريس قال إيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات mun huta tare da manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi kare tabbata gare shi a wani yaki wa nahnu sittu nafarin mu kuma mutum shidda ne sittatu nafar bainana ba'irun na taqibuhu tsakanin mu muna da raƙumi guda wanda in wannan ya hau saura su tafi a ƙasa in an tahi an tahi an tahi ya sabko wani ya hau saura su tahi a ƙasa ba na ƙibata a kadamuna sai kawo mu suka huje suka kwalfashe saboda tahiya wa na ƙibat ƙadami ƙafata ta fashe ta tsage wa saƙatot azfari faratina na ko a kaifuna suka zubi saboda tsananin tahiya hala fakunna na nufa ala arjulina alfiraka mun kasance muna laulaye mu da kyallaye wa ghazwatu zatir riqa sai aka sanya mata yaki mabuce kyallaye wanda ake lole lamma kunna na'subu ala arjulina min al-khiraqi lokacin da muke laulaye kawo mu da wannan kyallaye قال أبو بردة أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث أبو موسى يزن تدونا حديثي ثم كره ذلك سنيكي يوانا دمي يين داما ميسا يزن تدونا حديث وقال ما كنت أصنع بأن أذكره بداتي بإنتنا تدونا حديث كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه ga mutanen Allah yaƙi wannan yaƙi wannan ya bai so ya faɗi wannan ba saboda iya tsoron wani abin da na aiki shi wanda ya tonewa kan shi asiri ya faɗi na abu ne wanda ya dan Allah kuma ya so bai so ya faɗi ba amma ya riga ya faɗi kuma ya nadama akan wannan sabanin mutum zai aikata wani aiki ya hutu ya aina yi kaza aina yi kaza aina yi kaza aina yi muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi lokaci yayi ko da dan sura mutum wa ana amr bin taglib bi fathi at-ta'i al-muthannat fawq wa iskan al-ghain al-mu'jama wa kasr al-lam radiyallahu anhu an samu hadisi daga amr dan taglib shine malamin yace bi fathi at-ta' kawa ta fataha ta gulib almusanna ta wadda take da diya biyu fauku kuma ta sama kinan baya ba wa iskanul ghain da yiwa ghain sukun almu'jama wanda ghain mai da ba ainun ba wa kasr lami kuma da yiwa lam kasra radiyallahu anhu wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama utiya bi malin aw sabi faƙasamahu faƙasamahu mazala sallallahu alaihi wasallama an zo mishi da dukiya ko kuma bayi wanda aka kamo daga yaki sai rarrabawa mayaka fa ata rajulan rijalan sai ba wasu mutane wa taraka rijalan kuma sai bar wasu mutane bai ba su ba daga cikin wannan dukiya fa balaga fa balagahu anna alladhi taraka atabu sai labari ya kaiwa manzala sallallahu alaihi wasallam cewa wanda bai ba su ba ya bar su ba su ji dadin abin wannan ba sun yi zargi akan wannan kamar sun samu damuwa akan yaya aka yi mun ta yi yaƙi tare an samo ganima kuma an ba wasu ba a ba wasu ba fahamidallah manzala sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan labari sai godiya ga Allah madaukaki ma haka nan ne duk idan akwai matsala ba a baranta ta yadu sai a nemi a dakushe ta a kawo ƙarshenta ba hamidallah ya gode wa Allah maɗaukaki thumma asna alaihi sanaye ba Allah maɗaukaki da abin da ya dace da shi thumma qala sanaye ce amma ba'du bayan haka fa wallahi inni la'u'ti ar-rajula wa ad'u ar-rajula wallahi ni ina ba wani mutum ina ba mutum wancan wani abu kuma ina hana wancan in bar shi ban ba shi ba wallazi ad'u ahabbu ilayya min alladhi uti kuma wanda na bar shi ban ba shi ba ya kasance yayi na san shi da wanda na ba ban ba da wani abu ba dalili bane kawai na su mu ne galiban kawai saboda manufanmu manufa ce takaitatta in mun tashi badawa kawai sai mu ba masoyi amma da yake manzo sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah madaukaki ya san abin da tsinkayen gaba dammi sai a bar ma wanda ake so a ba wanda ba a san قال ولكن ولكني انما اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع ina ba wasu mutane ne domin abin da nake gani na cikin zukatansu mutane ne wanda suke da gaje da rishin haƙuri walhala da kwadai akwai kuma wannan nau'i na mutane su so abin duk abin da za a yi a yi shi ne da zai zai ka a yi jinkiri nam وأكل أقواما وأكل وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير sannan kuma in dogarar da wasu mutane ya zuwa abinda Allah madaukaki ya sanya a cikin zukatansu na wadata da alkhairi ko ba a ba su ba za su yi haƙuri so da tu da abinda dan abin da ke gare tare da su ya murabi yace minhum amr taglib na daga cikinsu akwai amr bin taglib amr dan taglib radiyallahu anhu qala amr bin taglib amr bin taglib yake cewa fa wallahi ma uhibbu anna li bi kalimati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama humrun na'am yace wallahi ban so ba a ce da wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan mu da a ce a bani in fifitar da wannan in fifitar da jajayen raƙuma akan wannan magana ta mazala sallallahu alaihi wasallam na iya ganin cewa mazala sallallahu alaihi wasallama ya yabe su na wannan yabo yahi a ce an bashi kamar yanzu a ce an baka motoci darne kiri na'am qala al-muallif al-hala'u huwa ashaddu al-jaza al-hala'a kinnan yahi tsanani ga gaje da rishin hakuri wakila addajar shi ne yawan koke-koke ta yi samu wani abu ɗan abu ya same shi ta kuka ai kaza kaza ya same ni kaza ya same shi nan ina ga sai mu tsaya nan mu tashi kan hadisin hakim bin hizam abinda muka wade daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk